sauraron tashar Rebon FM Bauchi akan mita 95.7. Barkan mu da warhaka kuma sannan mu da saduwa a daidai wannan lokaci a cikin shirin mu na musamman shiri da za mu tattauna wani muhimmin batu kuma zan kasance a tare da Sayyidi Bashir Shak Tahir Usman Bauchi. Idan mai sauraro ya kasance ko kuma zai kasance tare da mu zai ji yadda za mu tattauna tare fata mai sauraro za ka kasance da tashan raifa FM Bocin a daidai wannan lokaci a cikin kuma shirinmu na musamman tare da sayyidi Bashir Shak Tahir Usman Bauchi. To madalla ta rafa mai sauraro dai kasance tare da mu. Da farko dai zan so in nema lale marhabin da kuma sallama irin ta addinin Islam wato assalamu alaikum sayyidi Bashir Shak Tahir Usman Bauchi.
alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu to madalla malam mai sauraro ko kuma dumin masu sauraro suna tare da mu domin su ji menene ma makasudin zuwanka a wannan tasha ta raifawa a daidai wannan lokaci a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wato kamar yadda aka faɗi da farko cewa na samu gayyata zuwa wannan gidan rediyo mai albarka kan abin da ya shafi maudu'i mai muhimmanci shine maudu'in almajiranci da farko shi almajiranci ko a ce almajiri ba kamar hausa ba ce kalmar larabci ce almuhajir shine asalin kalmar almuhajir wanda yake fa'ili ne na fi'ili na hajara yuhajiru muhajaratul muhajir wato hajara ya yi hijira yuhajiru shine mudari'in hajara past tense wato fi'ili madi yuhajiru mudari'i wato fi'ili present simple tense misali ko present continuous tense muhajir shine fa'ilin wato wanda ya hijira wanda ake masa subject wato na verb to kalmar a larabci kenan asalin ta addini ta samo asali ne tun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaman makka bayan Allah ya aiko shi shekara goma sha uku da yana isar da aika zaman ya gagar saboda matsawa da kafirai suka yi masa sun kashe masa waɗansu sabban ma kamar irin su yasir baban ammaru irin su sumayya uwar ammaru da waɗansu daga ciki waɗansu an tilasta sun yi hijira sun koma habasha to hijirar farko ma kenan da aka yi annabta na da shekara biyar aka yi jira zuwa bashi amma wani annabi sallallahu alaihi ba da shi aka yi ba sahabbai ya tura aka yi jira ta bashi ta biyu bayan wancan bayan na bashin sun dawo sun dauka sun ji labari cewa an ce annabi sallallahu alaihi ta da kafiran makka da suka zo suka samu abun ya fi dama tsanani aka yi hijira na biyu to da aka zo hijirar da annabi sallallahu alaihi da kansa zai hijira ita ce muhimmiya ita ce daga makka zuwa madina to wannan hijira da aka yi annabi sallallahu alaihi da Allah ya masa izinin kaura annabcinsa shekara goma sha uku sai ya zama sahabban sun fita sun gudu daga su sai rayukansu ne sun bar dukiyarsu da arzikinsu da komai amma ka suka hijira suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina saboda su taimaki addinin Allah ba tare da sun roko komai a hannu ba suka isa makka ba madina ba komai a hannunsu waɗansu su daga su sai takalman kafafun sun ba ma takalman suka isa to wannan isu wanda suka yi sai aka kira su muhajirai almuhajir kaga lokacin da suka yi so madina ba wani dan madina da ya kai su karatun qur'ani sun fi koyon yawan karatun qur'ani saboda su da su aka fara waye suna gabanin sa aka fara wayin tun a makka yau shekara goma sha uku wajen kusan kashi biyu daga cikin kashi uku na alkurani ya sauka a gaban su wanda suka sun ta farko a cikin su to an yi so madina kuma yanzu yan madina su yanzu ne Qur'ani ya fara samuwa a wurin su in banda malamin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musu shine Mus'ab ibn Umairin al-Mukri mai koya musu alkur'ani radiyallahu ta'ala anhu yawanci ba su da karatun Qur'anin da amma suna da gidaje suna da gonaki suna da komai waɗannan kun zo daga su sai Qur'anin amma ba gidaje ba abinci ba komai ba daga su sai imanin su sun bar matan su da yanzu ma Makka sai da suka iso ɗaya daga cikin su wanda yayi fice a maganar hijiran nan shine akwai sahabu ne sinanin arumi ta kai ga dukiyarsa da komi da ya barwa makka da ya zo fita gari suka tare shi kafirin makka suka ce ina zaka je ka san kai ba dan garin nan bane ainihin ka kai dan rom ne to ka zo garin mu ka tare kuɗi wato zaka bi muhammadu ka bi shi madina ko to ba za mu barka ba sai ya ce musu kun sani ba wani yana cikin wanda suka fi kowa iya harbi da kwari da baka a garin nan wallahi ko ku bar ni ko in harbe ku da kwari da in yan fare ku da baka nan harbe ku ko kuma ga zaɓin da shi mana sauki daga niyar ku shine dukiya ta duk da tara garin nan na aji ta agogo kaza ku je kuɗi ba ni ko ku bane tafi da imani na sai suka yadda saboda sun sa bai ba sa ƙarya suka je kogon suka samu kuɗi shi ko ya kama hanya ya tafi da ya iso kafin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne faru Allah ya riga gaya masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dube shi ce rabi albai'u abaya haya baban yaya wannan ciniki yayi yayi riba sai alqur'ani ya sauka yake jinjina su haibu Allah yana cewa minan nasi man yashi nafsahu tinga mardatillah wallahu raufun bil ibad a cikin mutane akwai wanda yake sai da ransa don neman da Allah Allah mai jin ambayi ne to wannan da suka yi su annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kafa musu yan uwantaka a Makka a Madina da suka yi su Madina ya kira lansarun Madina masu gidaje da abinci da komai da komai ya haɗa su da muhajirai kowane balansare ɗaya ya masa ɗan uwa muhajiri ɗaya kowane balansare da muhajiri ɗan uwansa ka je wannan ɗan uwanka ne cikin dukiyanka da gidajenka da komai ka je ku raba a matsayin dan uwanka to hakan ko kowanne balansare ya rungumi dan uwansa muhajiri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi a cikin su wanda ya fi shahara wanda Imam Bukhari ya rawaito mana hadisi Abdurrahman dan Aufu cewa a kitabul buyu cikin sahih Bukhari Abdurrahman dan Aufu yana cewa lokacin da aka yi uwantakan nan shi an hada shi da Sa'ad ibn Rabi'a radiyallahu anhu shine dan uwansa he kira shi ya ce dan uwana kaga ba wanda ya kai ni arzikin gonaki a garin nan gonaki inabi da na dabino ga annabi sallallahu alaihi ya baka ni a matsayin dan uwa to zo mu je in raba gonaki na gida biyu ka zabi wanda ya fi maka ya raba gidaje na gida biyu ka zabi inda ya fi maka kai ka zo mu je in nuna maka dukkan dukiya na in raba biyu ka zabi rabin da ya fi maka kai mu je ma in nuna maka mata na guda biyu ka zabi wacce ta fi ma kyau in sake ta ta yi idda ka aura wanda ba taɓa ganin wani tarihin ɗan adam ba gaba ɗaya tun da aka rikicin adam ba taɓa ganin wani sadaukarwa ba sai a sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka manta fa kisan kan da aka yi na farko a tarihin ɗan adam akan mace aka yi ba kan mulki bane ba kan kuɗi bane a'a mace ce mata ne guda biyu ɗaya tafi ɗaya kyau aka ce wannan wannan zaka aura kabil da habil kenan kai habil kai zaka auri wannan kabil zaka auri wannan to wacce habil zai aura tafi kyau yace bai yadda ba suka yi qurbani aka karbi qurbani habil ba kabi nasa ba ya kashe shi farkon zubar da jini ma kan mace ne amma yau ga saboda sadaukarwa matar da ya riga ya aura ka san ko baka aure mace sai ka zaɓo to cikin wayan da ya zaɓon ne wai kuma zai ba wa ɗan uwansa da annabi ya haɗa shi da shi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya haɗa shi da shi ya je shi kuma ya zaɓi wacce tafi kyau a cikin guda biyu ya sakan masa ta idda ya aura ba taɓa yi wannan sadaukarwa ba in ba sabani sallallahu alaihi wasallam ba sai Abdurrahman ya ce masa mabarakallahu laka fi ahlik wa malik dalluni ala suq Allah baka albarka a gidanka a dukiyarka da da da da da da iyalanka ni ba na gode ba na raina bane amma ni ka nuna mun kasuwa ya nuna masa kasuwa je fara kasuwanci radiyallahu anhu a ce me ya tara har yayi arziki har yayi aure ya ya shafa turare wata rana zo ya nasu sallallahu alaihi wasallam ya gidi gansa da turare yace azrawan kai aure ne yace na'am ya rasulullah yace kam suktaha me ka bata na sadaki yace wazna nawatin min zahabin gurgudun nauyin kwallon dabino na gwal sai zaka ga mutanen shu'arab har yanzu za su aure sadakin su da sallan gwal suke saboda irin wannan to sai yace aulim yace yace barakallahu laka fi alik aulim walau bi shati yace ka je kai walima ko da da akuya ne ko da da akuya ce to wannan sai ya zama shine ainihin almajiranci yadda alqur'ani ke cewa lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصر الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبعوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجوز هاجر الموت ويثنى على انفسهم ولو كانوا خصاصا ومن يقش عن نفسه اولئك هم المفلحون sai ya zama wannan uwantaka na muhajiri da balansari a wancan lokaci idan balansari ya mutu dan uwansa muhajiri zai gaje shi dan uwansa na jini ba su gaje shi ba haka suke su daga bayan aka yi nuskan wannan Allah ya saukar da ulul rahmi ba dum aulai ba fi kitabillahi min al-mu'minina wal muhajirina to wannan kenan a takaice sai wannan ya zama shine ainihin alakan almajirai masu zuwa da qur'ani daga waje daga garura waje su soko gari ba su da gida ba su da abinci ba su da komai yan gari ko su rungume su su ba su masauki su ba su abinci su ko su koya musu qur'ani yadda muhajiran nan suka koya lansar qur'ani su kuma lansar suka ba su abinci da gidaje da wurin kwana to wannan sai ta zama kaman wani contract ne tsakanin al'ummar musulmi duk inda suke wala ina fahimci Allah shi gaba ta wala ta wannan dai ba wancan tarihi da kamar ta wajen aka sami kalman almajiranci ne yanzu da ake eh da asalinsa na almajiranci cewa idan malamai suka shigo da almajiransu masu karatun qur'ani tunda Qur'ani suka zo sun muhajirai ne sun yi hijira daga garin su sun zo nan garin dan neman Qur'ani da aka za a ba su masauki a ba su abinci a rungume su a su zama gari da lokacin almajiri zo kofar gida ce allazi wahidin ko kuma ya ina sadaka to kaman ya zo ya zo tunatarwa ne da wancan alkawari da ke tsakanin su da al'umma cewa da ke tsakanin su da mutanen gari cewa ga fa na zo fa shi yasa ake cewa ina sadaka wato ina abin da yake dama haƙƙinsa ne wanda dama an saba kamar alƙawari ne a bashi to sai ya zama wannan ɗin an saba a hakan in sun zo neman ƙur'ani za a gamci gidajen ma an saba in an yi abinci sai an ware kwanon almajiri in ya zo sai a bashi to wannan shine asalin almajiranci a musulunci da haka ya nuna ke yana da asali a tarihi yana da asali a musulunci idan an ga wani abu ne na ban tausayin dangane da yaran abin da ya kamata a yi shine da hukumomi da kuma wanda suka ga suna da hali su shigo su taimaka don su kama hannu a wato yadda za a taimaki almajiran nan su samu lokuta isasshe su yi karatu kuma yanzu suna samun abinci suna ƙoshi a kan lokaci ba ba tare da sun wuni a gari misali ba su je makaranta ba inda da taimako da za a yi kamar yadda malamu shi kansu mutu da ke faɗi kar wani ya ce zai hana su bara matukan bai sama musu abin da su ci ba in dai a ce za musu za a nasu to dole sai an yi musu abin da su isasshe to a irin tsari da muke ciki yanzu abubuwa sun yau gwamnatoci yawa albashin ma'aikata ma ka ɗauki watanni ba biya ba wanda wanda za ce ba aiki suke ba kuma ana ba su abinci kaga kada a raba su da wanda yake an saba suna samun a sa doka sannan kuma wanda aka musu alkawarin ya dau watakila bayan watanni abin ya zo ya ɗauke sai ya zama sun galabaita ko makarantun ƙur'ani ya zama an rufe su sannan maganan cewa wai a'a ai wannan almajirai daga cikin su ake samun yan ta'adda wannan ba magawa gaskiya bane idan ba haka ba yan ISIL wanda suke ta'addanci a gabas take su ma bara suke yi almajiranci suke yan ISIL da suke gabas take ai ba wanda suka yi gwamnatin yan ISIL ai ba ba ba ba mabarata bane to Allah shiga fata malam a me da ce dangane da wasu da suke kafa hujjan cewa kaman tsari na almajirci na yanzu wadda za ka ga mutum da kwanan bara ko kuma yaro da kwanan bara yana zagawa kasuwanni da kuma shaguna ko gidaje wasu na ganin cewa abun kaman akwai cin zarafi na ita kanta addinin islama me za ka ce dangane da wannan al'amari well wato shi abin da yake akwai shine a shi musulunci addini ne mai faɗi mai yalwa ba zai ce shi addini ne da ba zai karbi talaka ba in talaka na cikinsa ya zama abin kunya a wurinsa ba haka yake ba addinin da wanda ya fi kowa ƙarfi ne yana ciki wanda ya fi kowa rauni ma in yanzu zai samu wurin zama a ciki to in da raunin ne ka shiga haka abin da za mu yi shine mu san ya za mu taimaka yaran ne ba mu ce a su daina ba tare da mun ba su ba saboda wato matsi yake jawowa har a ce idan baba misali ya haifi yara ya ce ya turo su makaranta zo su yi katun ƙur'ani da zai ce zai rika turo musu kuɗin makaranta da abinci watakila ba zai iya rike su ba amma watakila albarkan makaranta na cikin mutanen gari da sauransu sai zama yaran nan suna samu su ci abinci su gama su sha su haddace qur'ani in sun gama kuma su dawo shi sa baka ganin yaron da ya balaga ya wuce shekara goma sha biyar sha bakwai ka gan shi da kwano yana bara sha takwas saboda me saboda ya riga ya riga sannan kuma ya riga ya gama watakila dama na ɗan lokaci ne ya samu qur'ani ne sannan ya tafi abinda yake magana yake gani a ciki ko wanda yake ya kamata a yi shine to da wanda yake in ka ci abinci zaka ce wataƙila zai nemi kuɗin da zai sayi sabulu ya wanke rigarsa kuɗin sabulu da zai wanka wataƙila dan wani abu na batarwa ko na mai kama da wannan to idan aka ce an hana su a nan gaba ɗaya saboda alkur'ani ya riga ya ga mana ya ja mana kunne wajen tsawatar da mai bara barantana na shi wa amma sa'ila fala tanar mai bara ko tsawa kar kai masa to ba yadda za a ce saboda yau zamani ya zo wayewa ta zo mana wai muna kyankyamin abin wanda qur'ani ce kar mu kora ko kar mu matsawa a yace mu bai sadaka sai da Aisha radiyallahu anha an yi bara a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta dauko da bina ta bada ta shafa masa turare dan yayi kamshi da ta saka ni sai ce ah Aisha yau kuma wani ilimi aka samu har dabino sadaka sai an sa ta ce eh ya sallah ai sadakan kan ta shiga ta faɗa hannun hannun almajiri sai ta faɗa hannun Allah tukunna tunda alqur'ani ya ce alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu tawbata an ibadi wa ya'khudhu sadaqati shin ban san cewa Allah shi ke karban tuba a wajen bayansa ba kuma shi ke karban sadaka in an mika wannan lawar tawbrai to wannan ya nuna cewa kenan wato abin da yake akwai shine na san yawanci abin da ke damun jama'a za su ce muna zaune da waɗanda ba dukkan mu bane akwai wanda ba musulmi ba in suna bi wurare ko suna bara suna wannan sauran wuraren da ba a barace baracen nan fa idan ka je ka sauka a tasha yaran nan maimakon masu baran masu kwance ma kaya ne su masu ne masu fincike ne masu kwace ne masu kaza ne da wanda yake ba ni a ganin daman ka da wanda shi da ƴan uwansa matasa suka tare ka lungu suka nuna ma bindiga suka ce ni ko ko baka su dan Allah wanne fi wanne fi sauki a bala'i ma da Allah ya jarabe ka da mai roƙo da ya jarabe ka da masu rai ka alun musulmi.
to Allah shi gafarta malam bashir abu malam zai mana bayani ko kuma bambancewa wanda sabanin mutane ba su iya bambance almajirai da kuma ma mabarata misali za ka ga akwai dattawa ko tsofi makafi kutare da guragu wadda duka jami'an mutane sukan kira su da almajirai da kuma su masu bara masu karatu allo.
Waɗannan manyan da ka lissafa ko guragu ko tsofi ko baka ba almajirai ba ne mabarata ne. Masu neman sadaka ne mabarata. Ba karatun Ƙur'ani ne sana'arsu ba, ba karatun addini sana'arsu ba, yanayi na lalurar rayuwa na nakasa ya same su ba da son su ba. Sai su sai zama ba su da abin da su yi bara. In nakasa su ne suna da haƙƙin da za su yi bara misali makaho in ya gabai da abin da zai iya akwai makafin da ke sana'a. amma in ya ga bai da yadda zai yi sana'ar zai bara zai yi bara za a bashi kuturu watakila ana samu wani mai sana'ar amma in ya ga bai da zai sai ya bara za a bashi haka gurgu ana samun guragu masu sana'a amma in ya ga bai da zai bai da iyaye karfin sa sai ya bara in ya bara za a bashi amma lafiyayye karkarfa wanda zai zo ya ma ƙarya ya ce wallahi wai ya fito tafiya ne an ce an mar mutuwa sai kudinsa suka kare guzurinsa ya kare ko ya zo gari neman wani sai ya zo bai samu tun bai yanzu kudin motan koma ya gagare shi dan Allah kawo amma dan garin ne fa ya je can ma ya faɗa ko yana yau da kacin asibiti na ƙarya kaga wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatar cewa la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah wa laysa fi waji bi jama'atu min lamin aw kama qala ma zamana cewa ba ɗayan ku ba zai gushe ba yana bara bayan lafiyarsa kalau ba buƙatar bara lafiyayye ka karfa kenan har ya sadu da Allah ranar lahira fiskansa ba tsoka ko ɗaya saboda ya ya riga ya ya rasa wannan wannan mutuncin da ta miƙa na bara amma idan lalura ta sa mutum yayi na kasa wannan ba almajirai bane sunansu sunansu mabarata ne to Allah shi kafarta malam kasancewar kamar da gwamnati ko take so ta hana ma irin waɗannan almajirci ba ka ganin akwai kamaci da ya kamata kamar wata ƙungiya ta su alarammomi na malamai da suke karantar da waɗannan ɗaliban su rinka wata kulle wata yarjejeniya tsakaninsu da su iyaye wadda wasu za ka ji ko idan ɓangaren gwamnati suna ƙorafin cewa akwai wasu da iyayen idan suka kawo su birni karatu daga zarar da mahaifin ya kawo ya juya ba ka sake ganin sa babu wani dan tallafi ba za ka tambayi yaro ko rashin lafiya ya yake ciki kai dai ka daura wa malami ka cokan aiki alhalin shi kansa malamin bai da karfin da zai iya kontrolin din waɗannan yara da suke hannunsa ba ganin ya kamata a ce tsakanin malamai da kuma iyaye su dan dinka wata kulla wata yarjejeniya ko dan wani sharɗoɗi da za a dinga daura masu bangaren iyayen yara da ko da a ce akalla a wata uku su su rika su zuwa suna sanin halin da asalin abin da suke ciki gaskiya ne wannan kan magana ne mai kyau ya kamata ce kowane uba da tabbas ya san cewa ɗaya ya haifa mutum ya haifa amma ya juya bai ƙara jin labarin ɗan ba wannan kan bai kamata ba ko ya ya kamata ma ya zo ya duba shi a lokaci lokaci saboda abin da yake faruwa kamar yadda ka faɗa ne shi malamin shi kansa bai da ƙarfin rike kansa da iyalansa wataƙila da kira ke iya ciyar da kansa da abubuwa kaga yaran dole sai dai su faɗa gari su bara shi dai abin da zai tabbatar musu za su kwana a gidansa kyauta ba su biya haya ba watakila shi malami za su kuma zai ba su karatun Qur'ani kyauta ba tare da sun shawara ba ta iya tsara musu ko hidimar noma a da kenan amma da yanzu ba noma suke ba za ga almajiru suna ta kwallo kullum a filin kwallo alamin da juma'a alamin ba sa zuwa gonar malam hidima to da yanzu gonar bayi ake kamar yadda ake a da ba amma za ka ga cewa su almajiran yawanci za su je iyayen yaran ba wani ba ya kamata ce suna zuwa kamar yadda ka faɗa suna suna suna bincikawa kamar mu misali a makarantun mu na Maulana Sheikh Kasim Muhammad Jalla anu daman ka'ida tun muna yara ma kaga yau dai akalla shekara na 41 amma tun ina karami na sani cewa duk almajirin da aka ba za a karbe shi sai da takarda rubutacciya akalla har yawan almajirin da shi ya tara nan ko ya almajiri ya zo sai da takarda rubutacciya daga daga wani wanda shehi ya san shi shi kuma mutumin ya san baban yara ya takarda dan misali akwai uzurori kaman ko na ajali wannan daman dole ne kan ko wani abu mai kama da rashin lafiya a ko rashin a rasa wa za a tuntuba in an yi jinya an gaji a rasa inda mutumin ya fito wa za a tuntuba dan a sanar cewa ga halin da yake ciki na ɗaya kenan na biyu yanzu alhamdulillah Maulana Sheikh Azman Bujir Jala yana da makaranti a ƙarƙashin mu'assasarsa a Sheikh Rubuci Foundation sun kai guda sun fi ɗari da hamsin a wurare daban-daban a ƙasar nan har ma ƙasar waje amma alhamdulillah ba makaranta ɗaya da almajirin makarantar ke bara alhamdulillah akwai tsari na ciyarwa da wurin kwana wurin kwana ko da yake shan ke san gidaje dama yana zuba almajira a ciki sai zan ba matsala da wannan akwai tsari na ciyarwa da yadda za kula da lafiyarsu da uniform da shekarun da yaro ma zai ya gama haddansa ya tafi gida ba tare da an ce da ya zauna sai ran da ya samu qur'ani ba san kuma iya tsawon shekarun da zai yi ba kuma wurin mu akalla cikin shekara hudu zai haddace mu haɗa da shekara biyu mu bashi primary education bayan haddan Qur'ani mu haɗa masa da curriculum na primary school sai ya zama ya haddan Qur'ani ya samu ilimin primary a makarantun wannan kenan da haka yadda ka faɗan gaskiya yana da kyau to amma ba kowa yake da ƙarfi kamar na shi a ce yaransa almajiransa ba su yi bara ba da haka zai iya yadda aka yi a nan misali ko kuma a tsara ɗin yadda za iyayen yara su kawo su biya kuɗin makaranta su kawo abinci da sauransu da wurare ba kowa ne watakila ya samu wannan karɓuwan ya samu yadda za a to Allah shi gafarta wala su taimaka kuma daga bangaren shi ana rike da yaran ta wani ba dukkanin suke kawo ba wasu sun kawo waɗansu suka gaza waɗansu kwa gurgurun ƙarfin shi in bai kawo kuma ragowan do ana ɗauka.
Allah shi gafarta mala ina kwana ne a dangane da shigo da wani tsari ta yi na gwamnati na irin makarantun tsangaya da ake haɗi da kuma na makarantun zamani. a ina a kwana da wannan shiri da gwamnati wallahi wannan shiri ne na gwamnatin tarayya wadda ta yi wadda ta gabata amma ina ganin abin gwamnati da yawa a baya ba ita kare ba sun yi ta kokari a kawo shirye-shirye wanda za su tsara tsanga education hadda hadda shi wancan kurkula din an ba mun ganshi mun karanta mun duba ba yaro akalla zai yi sauka zai iya daga izu goma ne zuwa nasu in ya kare primary school ba zai haddace Qur'ani ba kaga shekara hudu ya kare kan jiye an hada masa da qur'ani bayan ba hada masa ba sai zama yadda kusan karatun IRK na primary school da ake ada kusan kamar wannan aka nana ta abin da ya kawo failure na wannan ni a gani na shine yawanci gwamnati za shi irin wannan hukumomi na abin da shafi karatun qur'ani ba za a nemo waɗanda suke alarmomin ne makaranta qur'ani a sa su cikin harkar harkar tsangaya ta ta Najeriya din misali ciyaman din wannan hukumar ta kasa ba ma cikin qur'ani bane kuma ba fil ɗinsa bane a takwai bai almajiranci ya haddace Qur'ani da allo ba idan na fahimci malam wato a dauko asalin masana sai boko sai dai ɗan boko duk wanda yake jin turanci in professor ne a wani waje ko doctor ne a wuri in dai musulmi ne za yi kokari a tabbatar musulmi aka dauko ba za a dauko na musulmi ba amma kuma ba wai almajiri ne almajiranci dan shine ya almajiranci ya haife shi ya san tsarin kuma sannan an zo akalla ya san me matsalolin almajirai me matsalolin alarmomi ta ina za a bullo matsalar su kuma alarab su kuma wasan ga suna lekowa suka ga basu gana su ko ɗaya mahaddaci ba koma za su idan suka leko su ga basu gana su ba koma za su in yi zama a su aka kira ku faɗi me matsalolin ku ne ta ina za ta tallafa muku gwamnati ta damu da yanayin yara ƙananan suna ta gararan ba a titi suna yawo suna barace barace ta ina za ta taimaka muku in suka faɗi ga yadda za a abinci ya kamata ana kama mana bunan shinkafa da kayan miya a'a dan ya zama yaran sun zauna musu isasshen lokacin karatu ko kuma a gona za a fitar wanda za a bayar a tsakani ana noma almajirai ne zalla abincin su ci isasshe wanda ba wani fargaban ma nan gaba za a zo a rasa yadda zai wataƙila ana iya noma hatsi ma shinkafa in excess ma'ana har ta wuce bukata ragowar wataƙila adana ko a sayar ko ya zama manyan kasuwanci ribar ya zama ya sake rike makarantar misali a ɗibi ma'aikata a ɗibi wanda za su rika aikin gonar amma dai an san kayan abincin na almajiran ne misali wani abu mai kama da wannan ko kuma da tsari na uniform su kuma almajiran su suke tantala su suke abin su da kansu amma an dauko yan boko yan boko sai dai su ce ko ci tsangaya a ji a sa mata taburmai in an sa mata taburmai a saya mata fitila da shimfiɗu a dan mata fenti ta waje a rubuta sunan hukumar kula da almajirai saboda a nuna an kula ko wannan ba zai yi ba dole ne kowace matsala in gwamnati ta warware ta kan nemi ƴaƴan wannan bangaren ne ta amfani da su ba za su yi matsalan misali kwallon kafa ne wanda ba a harkar su ba ko matsalan wani abu ko ma menene ko harkan shari'a ne wanda ba lauyi ba amma harkan qur'ani sai zama mai da shi baya baya an da ma da ci waya suna kiransa illiterate wai bai karatu ba kuma wannan cewa bai ma'anar illiterate da turanci shine wanda bai iya rubuta bai iya karantawa to ai literacy ko illiteracy wannan kalma ce wanda ake ce mata da turanci suna ce wato irin abin da ake ce masa abin nan relative term ne ya dogara bai iya karanta me ba yanzu ka dubi turai gaba ɗaya da amerika dukkan su illiterates ne don ba su iya karanta arabiya ba a wurin mu da ban arabiya ba su iya rubuta ta ba su iya karanta ba sai ƴan kaɗan a ciki da suka rubuta arabiya suka yi karanta su ne za a ce musu literates wanda suka yi rubutu da karatu amma ba su iya ba yadda mu kuma in yanzu ga wani ba mu iya ba sai su ce mana wa illiterates so kaga illiteracy share muka da mu da su mu ba mu iya karanta boko ba su ba su karanta ba su da illiterates in an zo magana arabiya mu mu ya illiterates in an zo magana kartun boko sai zama ba wanda yake illiterate ba kuma wanda yake literate ba wanda yake rubuta da kanta ba wanda ko bai iya ba kowa ya iya nashi bai iya na kusa da makwabcinsa ba misali nake a nan wurin to ya kamata akalla tun da dai akalla ko da ba sa ji ana ya dauko ana ya samu wani alarma ma mai jin turancin misali a ce ya zo ya zama shugaba ko kuma ya zama sakatare in akwai babba wanda zai cancanta ya zama shi ne shugaba shi sakatare yana musu rubutu da turanci ko shi ke communication tsakaninsu da gwamnati to Allah shi gafarta malam menene mafita a irin wannan mafitar kenan gwamnati ta nemo dan da abin ya shafa a tsangayoyin na a nemo ainihin wanda makarantar qur'ani ne ta haife su ita suka sani shine cinikin su dare da rana su a nemo su a tattauna su in za a yi kwamiti ko ta hukuma ya zama zallan su din aka nemo sharadin in ma baka dace qur'ani ba ko ba bangaren garin ba za a dauke ka ba sai dai aikin ka ana bukatan shi dole dole kuma ba a samu haddacin wanda ya iya aikin ba sai a dauko ka amma in dai da haddacin dole haddacin ya kamata a dauka saboda su abin ya shafa to madalla ta harfa tan dai mai sauraro yana tare da sharifa FM Bauchi kuma kai tsaye na tare da Sayyidi Bashir Shak Tahir Usman Bauchi wadda yake ma al'umma bayanai dangane da abin da ya shafi al'amarin nan na almajiranci. Madalla domin kasancewa da sayyadi Bashir Shak Tahir Usman Bauchi a domin tambaya akan abin da muke tattaunawa dangane abin da ya shafi almajiranci. Mai sauraro za ka kira wannan lambar waya kamar haka sufuli bakwai sufuli shida takwas.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da dare.
Ah barka da haka. Da wa muke tare?
Ina da fatan alheri sunana Al-Mustafa Hadi Sufi daga nan cikin garin Bauchi.
Na'am. To.
Kuma fatan alheri wa shi babban malamin mu a bisa halartar sonan aiki Allah saka masa da alheri Allah kara mu shehu lafiya.
Amin. Na gode.
Allah kara mana son mai Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Gaskiyar magana ka yi ta. kuma yana da kyau kowane abu aje shi a kuruminsa mu dinnan da almajirai ne wallahi mun yawon karatu iri iri amma yanzu a gaba ɗaya ba a martaba tsangayin da shauransu abin ya zama kamar siyasa siyasa da shauransu to yana da kyau gaskiya a barwa mai aiki aikinsa yau ba dama a je a ɗauki fida a bi mu wanda a bi wa yanzu yake ba ake cewa a ɗauki fida a bi wa musulmin da bai karatu wannan layin ba direba to kaga komai da layinsa gaskiyar magana mu alkur'ani mutane an bai sha ba kuma kamar ko da ita garin Bauchi gari ne na Alkur'ani musamman kowa sanya ko Bauchi dalibi ne kake Usman Dan Bauchi almajiri ne hake ka tuna Allah nan da ake yana da kyau a kare girma makarantun Alkur'ani domin garin ya kare ci gaba kamar yadda idan su Maiduguri su Kano suka ci gaba albarkatan Alkur'ani nan kuma ga shehun Allah ya je mana shi wanda yake da yawan muhaddata kuma yana da kyau gaskiya duk abin da gwamnati za ta yi musamman wannan gida duk kasan nan babu wanda bai san wannan gidan ba kai duk duniya mata musulunci ta san waye shi to yana da kyau a kara shigowa da irin wannan abubuwan a tambaye su su da suke da masaniya a kai domin a ga an samu sauki da Allah gwamnati da kanta tarayya zuwa ta jiha a tuntuba a yi wani abun Allah fata ma dalilin Allah mai ke gidan lafiya.
Wa Allah al-Mustafa mun gode Allah sa ku. Kaɗan ɗaga murya da wa muke tare.
Alaikum assalam. Barka da warhaka da wa muke tare.
Kana magana ne da Dallami daga Barjanga.
To, ma Dallami, muna sauraron ka, kana tare da Sayyidi Bashir.
Eh, ina masa fatan alkhairi.
Na'am, ko kana tambaya?
Eh, ina masa addu'a ne yanda ya shigo lafiya Ubangiji Allah ya mai da shi gida lafiya.
Na gode.
Addu'a na kenan, Ubangiji Allah ya taimaka Allah ya rufa shi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na'am, da muke tare.
Ina magana da Suleiman Abubakar daga Dingal.
To, Suleiman Abubakar, muna sauraron ka.
gaskiya wannan maudu'i ne mai kyau kuma shi malam wanda ya zo Allah mai da shi gida lafiya.
ni abin da nake gani gaskiya almajiranci na da kyau duk da mu ma ne mun yi amma a yanzu akwai kananan yara wanda ake kawo su almajirancin su damuwar su ba karatu ba ne ci ne kawai inda za ka gan su kanana ne ba su yi wayo ba ya kamata da a bari yaro sai ya dan yi wayo tukun na dauke shi kai shi almajiranci ya san me ya kai shi karatun ne ya kai shi amma yanzu yanda ake ɗaukar kananan yara da kai su suna yawo haka kawai wani ma zai wuni tun da safe har yamma ma bai samu ya yi karatun ba shi damuwarsa abinci ne to wadalla wa gode a malam bashina ko za ka ce wani abu dangane da wannan magana da yana da muhimmanci a wurin mu yawanci akwai shekaru akalla yaro zai kai shekara shida ko bakwai kuma in an kawo shi da yake ba zai bara ba ba zai yawo ba iyaka alamin juma'a an san iyakan fi iya inda da zai je da Allah shi gafarta mallan mafi yawanci ko kuma a bayananka na bangaren ku kusan a iya cewa akwai dan ababe na kyautatawa da kuma jin daɗi to ko kana da wani kira da zaka yi ga bangaren iyaye da malamai musamman waɗanda suke kawo irin yara kananu wa malamai wallahi ni abin da na fi so shine kowane uba dole ne ya ɗauka kowane yaro amana ne a wurinsa inda zai ba da shi ɗin dole tabbatar yana zuwa yana kula kare bar malamin shi kaɗai nauyi sannan kuma a duba a sharaɗi a wannan cewa a duba lokutan karatun yaran idan yana samun isasshen lokacin karatu maimakon a ce ya wuni yana wannan inda lokacin ci neman abinci ya ci abinci ya kushe kowa makaranta ya wuni yana karatu da zahar misali ya fita ya je dawo ko ba lasa ya dawo zuci gaba da karatu da dare da abin da shafi irin wannan to shi ne amma yanci in ka tambayi yara almajira a titi za su ce maka sun yi karatun karfe hudu na dare lalle na san ko muna yara a maiduguri na san ana tashi karfe hudu na dare ana karatu kuma tsangayi da ana irin wannan tashi karfe uku din zuwa asubahi in an yi sallah asubahi sai a sallami yara su je su su je su yi baran abin da su karya in suka dawo karfe takwas sai a ci gaba da karatu har zuwa karfe har zuwa sha ɗaya da rabi ko sha biyu sai su je su yi wannan to amma yanzu ga yara suna gararan ba har karfe takwas tara goma su taimaka wai ba su koma makaranta wasu sai can da yamma karfe hudu kaga awoyin yawon ya fi awoyin karatun yawa wani yana da muhimmanci kwarai ya zama misali an yi wani wato gaskiyar magana shine ba wani tsari da zaka dauka a Najeriya da bai da matsaloli matsaloli ga su kaca kaca har ma suna tambaya wuce wai almajirin shi kaɗai ne kawai matsala ga masu satin kuɗin jama'a ga wani ma yana cewa ai da da masu sace kuɗaɗen mutane din nan da za su daure su tuba daga satar nan to da in an tsara tattalin arziki na kasa zai zama ba almajirin da zai bara dan baban shi yayi karfin da yana iya daukar nauyin sa da komai zai katun gani bai bara ba to amma an saci kudaden su sun fito gari ko suna barin me za su ce aka ce kuma laifin su ne ba wanda da an bar wata kila kudaden aka samu gwamnatoci masu adalci suka musu aiki aka bunkasa harkar noma ba wani yaro da aka shi yana bara fa a gari yana yana yana almajirci ka ce babansa bai da gona a gida to a kaddar babin ko dawa kaura yake noma ba shinkafa mai daɗin ci ba dawan nan ana neman ta har a America suna biskit da ita biskit ne mai kyau mai tsada da tsada suke sayan shi da dawa kuma ake dawar mu irin da nan wurin misali sannan ko masaran nan ko kaura ko irin wannan din suna yin abincin doki da masaran na Argentina da wakansu misali suna kai musu irin wannan abincin kuma ana sayar da shi a sarrafa shi a abinci a abubuwa na kasan waje da shi to ka kaddara ko ba kauye kayansa export commodity ne kayan sayarwa a kasar waje ne yana fa kauye lungu ko titi babu alliance ya daura kayan ko akai Lagos dillale su sai ko ake marketing board ta sai da tsada da kima ta tura ka kaddara mu abin da zai ci a shekara zai gagare shi da iyalansa wato idan na fahimci a Allah shi kafa ta mallam abun yana alaka da matsalan tattalin arziki yana matsalan matsalan tattalin arziki kwarai da gaske amma abin da yake nufi zaman da yake shi bara ba za ka iya cewa al'umma gaba ɗaya ta daina ba mai bara a al'umma ba sai dai al'ummar gaba ɗaya ba ta da tausayi ba ta jin kai ana cewa kasashen turai sun ci gaba amma abin da kyako shine kowa ya sani a kasashen turai ba mutumin da yake aiki ba mutumin da yake kasar ma da ba abin sa ba shi su ba turai ba magana wai kana da excess na kuɗi ko kana da surplus a'a kana magana ya zaka daidaita tsakanin bashin ka ne da abin da kake samu kullum wata za ta kare baka gami biyan ba su sukan ka ba shekara ashirin kana aiki adadin yawan shekarun aikin ka adadin yawan nauyin bashin da kamfanoni da yawa tun daga na wutar lantarki har na ruwa da na gida da na abubuwa na, na, sha'anin rayuwa suke bin ka bashi baka gama biya ba da haka koya kake da hikiman ka da wuya mutum bai mutu da bashi a can ba nan kuma mutane da yawa zaka samu za su ce maka abin da suka rage ne account din bai da yawa abin da suke tashi ne bai da yawa amma maganan bashi ba bashi kwana iya biya abin da yake kan shi na ba suka yi zuwa lafiya don yawancin mutane ba haya suke biya ba can ko komai haya ne komai kuma na kuɗi ne motsi da kauci duka na sayarwa ne da da haka kaga da zafin kasa mun tattalin arzikin mu kila irin wannan wahalar za ta ragu sosai na'am a to Allah shi gafarta malam bashi na ba a cikin minti biyu ko kana da wani sako da za ka ba wa al'umma ko kuma gwamnati?
Sakon da zan bayar gaskiya guda biyu ne dangane da gwamnati ta yi kokari inda gaske take za ta taimaka wannan bayan Allah ta nemi ahalin abun makaranta Qur'ani daga kowane lungu na Najeriya a haɗa su ya zama kowane yanke mahaddatan yankin wurin aka ɗauko muna da lunguna da yadda ake da constituency ake da maza ake da wadda sun su koina a nemi makarantar qur'ani wanda sana'an su ne qur'ani shi suka sani sun yi almajan shi shi da cewa na koina sai a ɗebo su in za a yi hukuma wacce ta shafi almajan ko za ta taimaka musu ya zama da su aka yi komai rashin jin turancin su dole a karɓe su a musu hukumar su wacce ta shafi shi turancin nan ba dole bane tunda ba wai karatun sallah bane ban da ce sallah ta ɓaci in ba turanci ba wannan kenan na farko na biyu su kuma iyayen yara dole kowane uba ya ɗauka cewa ɗansa nan haƙƙi ne Allah ɗaura a kansa ya ji tsoron Allah ya zama aƙalla ya ɗauki ɗan yana jin sa a ransa ya riƙa biyowa yana ganin halin da ɗan yake ciki yana ɗan samun abin da zai ɗan taimaka saboda wajen riƙe yaron a gari ragowan ko abin da ba zai iya ba tun da yaron yana karɓar abinci a cikin gari wajen jama'an gari su kuma jama'an gari har yanzu zan ƙara da su su yi irin sunan nan ta lansaru su ma su riƙa rage abincin da za su riƙa ba almajirin koyaushe ya zama duk gida in an ci abinci akwai ragowar na almajiri yaran nan in ka ga dan shekara biyar kana dan shekara biyar a gidanka ka gwada ka tuna shi ma ɗanka yana ya faɗa wannan yanayin ka taimaka masa ka ba shi abinci in ga dan shekara bakwai kana dan shekara bakwai a gidanka ka ji tausayin sa ka ba shi abinci dan shekara har yadda wani kira yake cewa akwai yara ƙanana abin tausayi to tausayin da zamu gwada yara ƙanana nan shine mu ba su abincin mu wanda ya rage a gidan mu ba su mu tabbatar sun ci abinci sun koshi shine mun taimaka kenan ya nuna jinkan yayi amfani mun yi jinkan mai amfani ba jinkan wanda yake ba haka ba a to umadala sai di bashir shatayar usman boci mun gode da samun dama da kai ka kasance tare da mu a wannan tasha ta raifa kuma muna maka fatan alkhairi tare fatan za ka koma gida lafiya tare da tawaganka ni ma na gode kwarai da gaske adalla mai sauraro ka kasance da sayyidi bashir shaktahir usman bauchi wanda ya mana bayani dangane da ababe da ya shafi almajiranci kuma da wannan nake cewa a madadin hukumar gudanarwa na tashar Reba FM Bauchi sunana Muktar Sale nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu